أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Babu gani wannan littafi ne a game da idoji biyu da idin bayan azumin Ramadan da kuma idin layya.
babu idai Wannan babi ne a game da idoji guda biyu ta zama fihi da maganar cewa ai ado a cikin idi. Ana son ai ado a ranar idi wanda malamai suke cewa adon ranar idi ya fi kyau da sabon tufafi ga duk wanda yake da iko a kai. in ana da ikon sabon tufafi ya fi ko da ba fari ba sabanin juma'a wanda ita farin tufafi ya fi ko da ba sabo ba juma'a farin tufafi ya fi ko da ba sabo ba amma a idi sabon tufafi ya fi ko da ba fari ba
na wani bani ala wata shayu ayi zuri ala akbarani salim bin abdullahi ana abdullahi bin warqan kazan umar ya ce akaba umar fatan sai lawar ya ɗau wata jumba min yasbraki ta kakkauran alhariri babu suki da za a siyar a kasuwa akaba ha sai da namar ya karɓo jumban nan da za a siyar aka rasulullahi sallallahu sai alaihi ya wajen wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace ya rasulullahi ya rasulullahi ifta hadihi ya dace a cikin kafe wannan jamal bi halin idi yan ka rinka yin ado da ita da ranar idi wal wufudi ko kuma san da baki suka zo
ala rasulullahi sallallahu alaihi wanda wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace da sayyidina Umar innama hadhihi libasun malla halaka lahu wannan tufafi ne na wanda bai da rabo a lahira wanda bai da rabo a lahira shine zai tasma da alheri a duniya shi ne namiji ne a addini an hana namiji sa tufafin alhari amma mace wannan ba laifi don ta sa tufafin alhari
فلبس عمر ما شاء الله ان sai da يلبس kuma ya zauna abin da Allah ya fi zai zauna bayan an yi wannan magana da shi da rasul sallallahu alaihi wasallam ثم ارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan maza na cewa da ya aika musu da juba ta jibaji irin wanda ya kawo inda maza na ya ba da sa ya fi sai wanda bai da rabu a lahira sai kuma gashi maza na ya aika masa da ita
قال بل بها عمر sai da wani ya ɗauko dubbanin da aka aika musu da ita ya taho فاتى بها رسول الله ya zo wajen صلى الله babban عليه ana وسلم sallama a yau sallan da ita فقال يا رسول ita ya الله fito da layi انك قلت kai ka ce انما هذه لباس من لا wannan خلق له.
tufafin wanda bayan da rabo ne a lahira وارسلت الي بهذه amma البدله kuma ga shi ka aiko ga shi ka aiko min ka ce ba wanda bai da rabo a lahira kuma a zai kai ta, kuma amma ga shi ka aiko
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم abin تبيكها da ya sa na aikowa da ita don ka ke siyarwa وتسير بها جدك ka biya bukatar ka ga kuɗin wannan rumfa da ka siyar.
باوي Ba wai ka- ba wai duk abin da aka hana sawa ne yake an haramta siyarwa ba. Da ya zama akwai wanda yake su sa iya sa. Kamar wannan jumba idan aka mai da ita kayan mata a yi halitta mata su sa. Shi ya sa kenan ba laifi dan an mallaka ko dan an siyar. Amma a sa shi ne ba daidai ba. Awon tutti wa biha ai akwai ruwa ya haka ruwa ya kashe bai jini kenan. Mhm.
باب الكراب babu rike wato sanduna ko masuna والدرك da kuma kariya matari يوم العيد ranar idi wato a ce ana wasa da su ana wasa da sanduna da maka- da matari a ranar idi haka daidai ne ko ba daidai ba حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدثه عن عروه عن عائشه قالت aisha ta ce دخل علي رسول الله صلى الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya shigo gare ni وعندي جاريتان a alhali akwai koyangi biyu a wajena تغنياني suna yi min suna yin waka بغناء فؤاد da waka da aka yi a ranar yakin bu'asu ranar yakin bu'asu yaki ne da aka yi tsakanin larabawa madina wannan ausu da banin hamulat wanda yakin ya yi tsanani yana cikin mafi kunan yakokin da suka yi فاضطجع على الفراش sai ya banza na kwanta a kan shimfiɗa ya ci gina kan shimfiɗa وحول وجهه ya juya fuskar sai zama ba inda masu masu kallon suke yake kallo ba
ودخل أبو بكر sai da abubakar ya shigo فانتهرني ya tsawatar da ni وقال yake da ni
مزمار مزمارة الشيطان عند abin kiɗa wato وسلم.
abin kiɗa kaɗawa na shaitan shi ne za a samu a gidan mutum sallallahu alaihi wasallam haka ya yi ne فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم wato asalin limamu daga miliya wadda take tana fita da kamar fito haka yasa ya haɗa da abin da ake na busawa ko ake kaɗawa haka a kamar nono da makamantar نعم ba za a sallallahu alaihi wasallam sai fuskanto فقال yake دعهما a wawakar ƙalin
فلما غفل yayin da abubakar ya ɗauke fuska bai gani ba لمسهما sai na nuna musu cewa su tashi فخرجتا suka fita وكان يومئذ wannan ko ya afku da ranar idi يلعب السودان بالدرج والكرم a mutanen sudan makaƙin wato mutanen habasha suka yi wasa da makari da sanduna
فإما سألت النبي صلى الله عليه wani وسلم ne ce da annabi sallallahu alaihi wasallama وإما قال ko ko shi ne ya faɗa min أتشتهينا tanzurina ina da sha'awar ki kallo قلت نعم ya ce kwarai kuwa فأقامني ya sai da ni وراءه daga baya
حتى haddi منام حدي على ala حده haddihi kurkuki na na kan kurkukinsa وهو يقول yana cewa دونكم يا ku بني ci gaba da wasan حبشة ku ku ci gaba da wasan ku kuma zo arfida حتى an ce إذا مللت arfida to shi ne kakan mutanen habasha to حتى إذا مللت har yayin da idan kosa kallon ya ishe ni قال حسبك yace da ni kallon ya ishe ki قلت نعم yace kwarai ya ishe ni ya rasulullah قال yace فذهب ku yi tafi
باب دعاء في الإيد babu yin addu'a a ranar idi حدثنا حجاج قال حدثنا جوز قال أخبرني الزبير قال سمعت الشعبية عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول yana da sallallahu alaihi wasallam yana huduba فقال yace إن أول ما نبنا a hukumarta farko abin da za mu fara da shi a wannan ranar tamu a wannan yini namu za mu fara yin da sallar idi ثم نرجع sannan mu koma gida وننهر mai tuke layyanmu وفعل wanda aka tare da muka yi dinnan فقد أصاب سنتنا to ya dace da tsarinmu
لا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عي- عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت sai da atuna aisha na karar da a gare ta ta ce دخل أبو بكر sai da maka ya shigo وإني داريتان alhali akwai kuyangi biyu a wajena من جوار الأنصار da kuyangi mutum madina قال يعني suna yin wace بما بما تقاول في الأنصار da irin a wakokin da mutan Madina suka faɗa a tsakanin su يوم واسع rana yakin bu'asu قالت ta ce وليس سالم قريتين ba wani yan waka ba ne su wannan kuyan yin wato suna yi ne a matsayin sha'awa amma ba wanda yake sun mai da wakar sana'a su ce ba قال أبو بكر abubakar ya ce آم وزار yanzu shayar kiɗa na shaitan ne a za a samu a nan manzo sallallahu alaihi wasallam وزار في يوم إيد wannan ko ranar idi ne قال رسول الله Allah صلى الله sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam ya ce da abubakar يا أبا بكر ya ababakar إن لكل قوم إيدا kowane mutane suna da rasu idin وهذا إيدنا wannan ita ce ranar idinmu
باب الأكل يوم الفجر babin cewa a fara karyawa a fara cin abincin ranar idin da azumi wato ranar idin da ake bayan azumi قبل الخروج kafin a ce an fita zuwa sallah sallar idi حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس قال da ƙarshe wannan sai ibn sulaiman din ah, shi muhammad bin abdurrahim da aka fara faɗa نعم a farko isnadin shi ne wanda ake wani kabila sa'ifat sa'ifat tsawa to ah, wato ya karɓo daga anas bin malik yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفجر baya fita wajen sallar idi irin ranar idin da ake ne bayan gama azumin ramadan حتى ياكل sai ya ثمرات zo sayan da bene yan kaɗan
وقال وقال Mhm.
نعم وقال ابن جبر الرسائل a nuna cikin nuna ja'in ya ce haddasa ne wani nuna kala haddasa ne an su an nuna النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل منه وجبا ya ce yana cin su mara kuwa uku ko biyar ko bakwai
باب الأكل يوم النهر Mm. ba wato wannan ta- a- wannan hadisin na karshe mu'allaki ne نعم mu'allaki ne Ah, wanda yake murmurar jawon raja'in ba ba da mun shi buhari ba ne amma buhari kuma gaba ɗaya ba a cikin jami'in sahi ba inda aka ambace shi in ba da wannan murmurar jawon raja'in hadisin nan buhari kansa ya rawaito shi da isnadi cikakke a tarihin نعم haka da imam ahmad ya rawaito shi daga hilmi ibn umara daga shi murajjau din نعم wace a fa'ida kawo wannan mu'allafin bayan da ya kawo wancan wanda yake mutasili don ya nuna cewa ubaidullahi fa ya ji hadisin nan ne daga anas ba wai don a can an waito ne da an yin abara na ubaidullahi da abin bakar da anas an anas نعم yin don a bayyana cewa ya ji shi yasa wannan nasu mu'allafin kaga cewa ya haddasa ni anas نعم ya bayyana cewa ya ji ne daga wajen kakar nasa anas bin malik shi wani ubaidullahi din da mai jikan sai da na anas to
باب الأكل يوم النهر babu a fara karya cin abinci ranar idin layya bayan sallah cewa ka a ci abinci ya fi kyau a jinkirta sai an dawo daga idi
حدثنا مسدد akwai akwai hadisi wanda imam ahmad da tirmidhi da ibn majah suka rawaito da da isnadai kyawawa wanda hakim ma ya ce hadisi ne ingantacce haka ne ibn hibban ya ce hadisi ne ingantacce yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba fita wajen sallar idi ranar idin da ake bayan gama azumin ramadan sai ya fara cin abinci amma ranar layya yana bari sai ya dawo ya fara ci daga dabbar da ya layya da ita نعم Ehem, ya fara ci daga dabbar da ya layya da ita Ah, wasu malaman suka ce abin da yasa aka bambanta tsakanin sallar idin karamar sallah aka ce a fara cin abinci kan akabi ko a fara karyawa ne ko kaka kafin akabi na idin layya ko aka ce a bari sai an dawo saboda tsari shine a ranar idin karamar sallah an ce a fidda zakar da kai a bayar da almajiratinka na sallah da ya zama shi ba mutum ya ci kamar sanda almajiran nan da aka ba su suke ci da ya zama ya yi tarayya da almajiran a wakacin cin na ranar layyafa ai ba a ba almajiran sai an dawo an yanka layya daga layyan da ake ba su yanzu aka ce to shi ba mutum ya jinkirta sai ya dawo sanda almajiran nan za su ci shi ma ya ci to
لا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال
Muhammad bin Sirin ya waita hadisin daga Asim Malik قال النبي صلى الله Allah عليه ya ce وسلم Allah sallallahu alaihi ya ce من ذبح قبل الصلاة wanda ya yanka layya kafin a sallar idi فليقيت to ya sake ya sake layya layya ba ta yi ba
قام رجل
wato wannan hadisin yana cikin hadisan da hanafiyawa sai ka fahimta da su hanafiyawa sun ɗauki masababin na hudu sun kaɗai ne suka tafi a kan cewa layya wajiba ce su a wajen su yin layya wajiba ce to ɗaya daga cikin hujjojinsu shine wannan hadisi in ga shi wanda aka ce ya- wanda ya yanka layyarsa kafin idi to sai ya sake wanda bai zama wajibi ba a ce a sake ashe dan ya zama wajibi ne shi yasa aka ce a sake shi yasa ne da su hujjojin su hanafiyawa ta kama da su ko malikawa da shafi'awa da hanafiyawa sai da su hujjojin su fadin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan watan a zulhijja ya kama ɗayan ku ya zama yana da nufin yi layya to sai ya ce zai aske gashinsa ko ya datse farsa sai bayan ya yi layya ka ce za a cewa ya in yana nufin ya yi ya ko abin da yake wajibi a ce in kana son ka yi ai ba za a ce in kana son ka yi ba Eh, in za a ce garin da za ka yi ne kawai kai ne shi ya sa wannan wato yana cikin malikawa ke shafi da awa da kana da zai sai wani mutum ya ce ya shi ne
قال هذا يوم يشتهى Muhammad ya عنه tashi ya ce yawan rana ce da ake sha'awar nama.
وذكر من جيرانه Ya tuna cewa yana da maƙota waɗanda suke ba suna cikin bukata.
أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه Kamar wanda Allah ya gaskata shi.
قال Ya ce وإني جزاكم wato shi ya yankan ne kafin a yi a sallah نعam shi ne ce a abin da sa ya layyar ganin makotansa akwai mabukata shi ya sa ya so ya gaggauta yankan nan ya gaya ba su To, ah, sai ya ce yana da wata turna daga awakai أحب إلي من شاتي min sha kai من da شاتي لحمي amma yadda na kiwata ta nake ganin alama ta yi kiba ta za ta yi mai ta fi son zuwa zuwa gare ni fiye da awakai biyu na nama
رأس له النبي صلى الله عليه وسلم a manzana ya masa rangwame ya yanka ta a maimakon layya
فلا أدري ban sani ba in ji ana أبلغت رخصته من man kuwa سواه أم لا wannan rangwamen ya haɗa da wani sako ko iyaka shi kaɗai aka yi wannan ha shi ne ko ko amini magana ce wanda take an yi take bandajjiya ko ko ta gama kowa cewa ta gama kowa shi ne abin da hannun da zama da shi amma wasu na abin da suke ba a kan cewa ha magana ce wanda take hasa to
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير أما sauran الزرع malaman hujja su yadda musulun ya rawaito cewa la tawahu illa musulman ku yanka sai wanda take ta kai matsayin musulmi sai wanda yake ta kai matsayin musulmi to yadda حدثنا sana'a kuma عثمان قال حدثنا جرير أما الزرع عن الشعبي عن البراء بن عازب قال bara'u ya ce خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana hudba يوم الأضحى ranar layya بعد الصلاة bayan an yi sallah فقال ya ce من صلى صلاتنا wanda ya sallah irin sallar nan ونسك نسكنا ya yi ibada ya yi yanka irin wanda muke فقد أصاب النسك wannan shi ne ya yi ibada daidai ومن نسك قبل wanda ta الصلاة ke yanka layyarsa ko kafin a sallar idi فإنه قبل الصلاة to ai shi ke nan shi ya yi ne kafin sallar ولا نسك له amma ladan ibada ladan layyar bai samu ba ba shi da ladan layya قال أبو هريرة بن ya زياد ga tabin yaron ya ce قال المرائي wanda shi ne halin bara ɗan uwan mahaifiyar bara ne يا رسول Allah ya الله rasulullahi فإني نسكت شاتي ai قبل na الصلاة akwai a tasakan a sallar idi وعرفت أن na ga اليوم cewa yau يوم يوم أكل وياني rana ce da ake son ci da sha وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في na بيتي so a ce a gidanmu akwai a tare ce farkon wanda za a yanka a matsayin layya فذبحت شاتي na yanka akuya ta وتغديت قبل na na karya الصلاة tun kafin in je sallah قال za a ce شاتك شات اللحن a na akuya ka akuya nama ce ba ta layya ba ka je sami nama na kaci amma na da ake samu na layya ba za su samu ba قال يا رسول الله Baka abubuwan da ta ce ya rasu da zahiru فإن إن أنا كان muna da wasu awakai da na gare mu نعم jaza a salwa da take a jaza a ce ku tana mana da wata akuya wadda take jaza هي أحب إلي من amma شاتي na mutu ruwa zuwa gare ni fiye da awakai guda biyu أبت تجزي عني za ka wadatar da ni in na yanka ta قال نعم manzo Allah ya ce kwarai za ta isar da kai ولن تجزي عن أحد بعدك amma nan gaba ba wanda zai sake yanka kamar ta a ce ta isar masa yasa Allah hususi ya ce ta abubuwan da ta nan ayan ba kiyasi akan wannan kenan hususi ya ce
باب الخروج إلى المصلى من غير منبر babu fita yanzu a masallata ka a ce sai an zo da mimbari ka a ce sai an zo da mimbarin da liman zai tsaya a kai da wuri
لا سيدنا علي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن إياد عن إياد بن عبد الله بن أبي سلمي عن أبي سعيد الخدري قال abu sa'id al-hudari yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo يخرج يوم الفتح والأضحى إلى المصلى Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na fitowa ranar idin bayan azumin ramadan da kuma ranar idin layya zuwa wurin da ake sallar idi فأول شيء يبدأ به farko abin da yake farawa da shi sallah ثم ينطلق sannan ya koma gida فيقوم مقابل sannan الناس su suma ya sarifu sannan ya tashi daga sallar sannan ya tashi daga sallar ya tsaya yana fuskantar mutane wannan su zo sun ala su muhim alhali mutane suna zaune bisa sahu sahu su ba su sauya zaman ba bayan izuhun ya gargaɗe su wani sihim ya mutu wasiya bayan amuruhun ya umarce su dan kana yi an ya kada ba sa idan yana nufin ya aika wata rundina ya zuwa wani waje kada abu a nan yake aikawa awai amara da shayin ko yana nufin ya umarni da wani abu amara bihi sai ya umarni da abin kuma ya sari sannan ya koma gida
ala abu sai ne abu da ya zuhuri ya ce alam ya zalin nasu ala zalika mutane ba su wuce ba suna haka sai an yi sallah sannan a yi hukuma hatta karatu ma ruwa malam ma an rawana ya fito tare da warwaro yana kowa a nurin madinati yana sarkin madina fi abha a idin layya a irin koko idin da ake bayan gama azumi falamma kana musalla da muka zo wurin da ake sallar idi idza min barin bana sai ga wani mimbari kasirin musamman shi ya gina fa idza marwanu an yarkiyu sai ga murwan yana nufin yan yadda kyau yana nufin ya hau kan wannan mimbarin qabla an yusalli kafin ya kai sallah fatabassu bi sawbihi Da abu sai da yake sai na finciko tufafin murwan fataballani sai ya fincike da fartafa ya hau kan mimbarin makadaba ya yi hudu ba
qabla salati to kafin sallah
fatabassu bi sawbihi bi sawbihi na ja na finciko tufafinsa na fataballani ma ya fincika ya fartafa hau kan mimbarin ya makadaba yi hudu ba qabla salati kafin a yi sallah qultu lahu nake da shi gayyarkum wallahi kun sa- kun saba kun kawai tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ake ba tsarin manzon Allah sai an yi sallah ake hukuma
faqala sai yake da ni aba sa'idin kai a ba sa yayin azhab ma ta'lamu ai abin da ka sani ya tafi an daina wannan tsarin
qultu sai nake da shi ma a'lamu wallahi khairu mimma la a'lamu wallahi abin da na sani ko ya fi daga abin da ban sani ba ni wanda da kuka yi ban san da shi ba ni ga wanda na sani wanda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga sahabban su yi
faqala sai yake inna an-nas lam yakunu yajlisuna lana ba'da salati ayar ne sa nake fara yin hutuba mutane ne in mun yi sallah sai kowa ya kama ya tafiyarsa ba sa so sauraro hutuba ta نعم faj'altu ma qabla sallah salati ya sa nake ba za a rinka yi kafin sallah
babu mashayi wa rukubi ila al-idi a wato babu tafiya ko a a- a taka da kafa ko a hau kan dabba zuwa sallar idi
wa salati qabla al-khutbati da cewa ana yin sallah sannan a yi hutuba wa bi ghairi azani ba a kiran sallah a sallar idi wala iqamati ba a yi kama
حدثنا ابراهيم بن المنذري قال حدثنا انس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان kana da يصلي sallar الصبح abaya والكيل walkiri sallah sallar layya da sallar a tare da sallar ثم يقعدوا بعد الصلاه sanin ya hudu ba bayan ya yi sallah
حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج اخبره قال اخبرني ادم عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول na je shi yana cewa ان النبي صلى الله عليه وسلم na ja- na jami'a da cewa hakika manzana sallallahu alaihi wasallam a hajjar umar fitiri ya ta ranar idin karamar sallah saboda abin salati ya ya fara bara yin ya sallah kafin ya hudu ba قال ya ibn jurayjin ya ce واخبرني عطاء adawa ya ba labarin ان ابن عباس sai ranar abbasin ارسل الى ابن الزبير ya aika zuwa namun zubairi في اول يوم في اول ma buyi ma Ma buyi buyi a ala kan shafa ga namun zubairi انه لم يكن shekara ta يقرا sittin da hudu shekara ta sittin da hudu bayan mutuwar yazid ibn muawiya
انه لم يكن يؤذن في صلاه يوم الفجر cewa ba tsari ba ne a ce a yi kiran sallah ranar sallah karama ranar idin sallah karama وانما الخطبه بعد kuma الصلاه hudu ba ana yin ta ne bayan sallah
واخبرني عطاء عن ابن عباس a yau ya bai labari da ibn jurayj daga ɗan abbasin وعن جابر بن عبد abdullah الله daga jabir ibn abdullahi Ala.
sun ce su biyu لم يكن يؤذن يوم يوم الفجر ولا يوم الاضحى sun tana kiran sallah ba ranar idin karamar sallah ko ranar idin nan ya
وعن جابر بن عبد الله قال سمعت يقول na je na ji shi yana cewa in je a ɗaku na ji ya ce jajaru yana cewa إن النبي صلى الله annabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama قام ya tashi saboda haka ya sai fara yin sallah ثم قدم sannan الناس ya yi wa mutane hudu ba daga baya فلما فرغ نبي الله yadda صلى da الله عليه wani wasu وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama نزل daga hudubar sai ya sako فأتى النساء ya je inda mata suka taru فذكرهن ya gargaɗe su ويتوكل على alhali الله yana dogara da hannun Bilal.
وبلال Bilal بس صوته ya shimfiɗa tufafinsa يلقي فيه النساء كأكا Ma- mata suna jefa sadaka a ciki قال yace رجل دائم yace da adawa أترى حقا على الإمام الآن an ya أن ce يأتي alsa الساعة kana ganin ashe lalle ne kenan akan liman a yanzu ya je inda mata suka zauna kamar a ranar idi ya musu gargaɗe ya ويذكرهن tunatar da su ila su bayan ya gama huduba قال adawa ya ce إن ذلك لحق عليه kwarai kuwa wannan lalle ne haƙƙi ne a kansu وما له ألا me zai يفعل hana ai gargaɗe ma a yi shiga mata ke nan shi ne a hawa domin su ne in sun gyaru in lamura ba sa iya gyaru
باب وجبان بيدي babu huduwa cewa na yin tare ba an yau sallah نزل أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن داوود عن ابن عباس قال Allah ba su ne ce عز الإيد ما ya كان gargaɗe da yi tare da manzon sallallahu alaihi wasallam ما في da مكر kuma abi bakar da وأمر وعثمان umar da usman رضي الله Allah عنه ya ƙara yadda a gare su وكلهم gaba ɗaya wa'anda suna yin sallah kafin huduba
لا يقول من إبراهيم ألا تسنى أبو أسامة ألا تسنى عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال
da ya ƙaja mu mana yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو haka بكر ma abubakar وعمر haka ma umar رضي الله عنهما allah ya kara yadda a gare su دون الإيدين ila إلى salata ثلاثة wajen biyu kafin hukuma ta yi sallar idin ake hukuma
حدثنا سليمان بن عمرو قال حدثنا شعبة عن ابي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفجر annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah ranar karamar sallah ركعتين na ka a biyu ba hudu ba لم يصلي قبل ولا ya بعد sallah ba kafin ya yi sallar idin bayan ma kuma ya gama sallar idin bai tsaya wata lafiya ba ثم اتى النساء sannan ya inda mata suke ومعه da بلال hali sai na daɗa yana tare da shi فامرهن yau mutum بالصدقه ake cewa su sadaka فجعلن يعطين فجعل ina يعطينا suna jefo sadaka ga bilalu المرأة mace tana jefo da wato dan yarinta yari والخمرة takan jefo wata kuma ta jefo ratayenta ratayen da aka yi na tsakiya
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زهير قال سمعت الشعبية عن البراء بن عازب قال yace a ranar azurin yace قال النبي صلى الله Allah عليه وسلم ya faɗa إن أول ما نبدأ في يومنا a هذا hukumar da ya bayan ya tallafi ne farko abin da za mu fara a irin wannan rini namu أن mu نصلي fara yin sallah ثم نرجع sannan mu koma gida نعم فننهار ya su mu layya وفعل ذلك wanda aka kamar haka أنا أصاب ya zo السنة tsari ya dace da tsarin ومن نهار قبل amma الصلاة da ya layya kafin a yi sallar idi فإنما هو لهم مقدم بأهله da ya gabatar da iyalinsa ليس من النساء ba yin wannan yankan nasa da layya ba layya ba قال رجل من الأنصار sai lokacin da shi wanda mutum da yake قال له أبو ana kiran sa بكر abiya da sallar iyali يا رسول الله ya rasulallahi ذبحت ni na yanka afiyata وإني جزعت ina da jaza'a abiya karama wadda ta fi musulman فقال wato jaza'a akuya ai shekara ɗaya musulman ko akuya ai shekara biyu faƙala ana da sallar da sallar ya ce اجعله مكانه ta sanya wannan jaza'a taka a maimakon wannan da kayanka
ولن توفي amma fa baka biya abin da ake bukata ba أو تجزي عن أحد بعدك ko ba za ta biya ba ba za ta isa ba ga wani daga bayan nan gaba wanda ya ka jaza'a ba ta isa masa ba
باب ما يقرأ من حول الله في الإيد والحرم babu wato ne na nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallam ana ba shi dama ya zartar da hukuncin da ya so a addinin Allah ya zama haka din Allah ya karba dan gashi ya ce wannan ya je ya yi shi an karba yayi amma ko daga baya ba wanda zai ake yayi babu mai furo babu abin da ake eh min hawlin ilahi fil idi
يجوز أن يقال للنبي وكل ما تشاء والصفي فهو ثواب ويكون مدركا شرعا وتكويرا يسمى ذلك wannan shi ake kira takwir takwiri kamar an fawar hukunci ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam duk yanda kai yayi haka din shari'a ta duk yanda kake yayi haka din shari'a ta to babu wani faro babu abin da ake kimin hamlin silahi daga ɗaukar makami su idi a sallar idi wal harami ko a ƙasar harami wa qala al haram hasanu hasanu basir ya ce hu an yahmilu silaha yawm al an hana su daga ɗaukar makami ranar idi illa an don kada a yaqamu cuci mutane wajiban sai fa in ana jin tsoron abokan gaba
قال يا ابو يحيى ابو سفيان قال حدثنا الوهابي قال حدثنا محمد بن سكتة عن سعيد بن جبير قال ita sai da mutumin ya ce كنت مع ابن عمر ina tare da bayan umara حين اصابه سنان رمحي yayin da kan mashi tsinin mashi ya same shi الى حد قدمه a ƙasar ƙafafunsa فلم يكن قدمه كذكابي Ah, wato sai kafarsa ta ɗanfara da wato likafa فنزلت na sako in je zaɓe na cire daga gare shi وذلك بمنى wannan ku ya faru ne amina فبلغ الحجاج sai labari ya ito wa hajjaju abin da ya samu abdani umar فجعل يقول sai ya haɗe yana zuwa gaishe shi فقال الحجاج wato ita wannan ja'ala ɗin annan tafiyar su ɗaya da abu a tafiyar su ɗaya da asa shi ya sa ya ɓoge ɗin shi ne labarin نعم sunan kuma shafaffe cewa a ta kuma na an kawo ta ne da shuru wanda an da ayyukan shuru yana daga yan uwan asa da karatu kamar na baki mawaki ne wanda ake zama kuntu yuskilu ne sauri fa alharu na hada shari sani to makalar hajjaji hajjaji ya ce لولا علم من اصابك ina ma za mu gane wanda ya taba ka ai da za mu gane wanda ya taba ka da ya ga abin da za mu yi masa فقال ابن عمر sai a gano wanda yake da hajjado انت اصبتني yiwa ko wanda ya taba ni ba kai ba akwai wanda ya taba ni ba kai ba ya ji kana ni قال sai hajjado ya ce وكيف ka za ka ce ni na taba ka ni da nake Allah Allah ma in ga wa ya taba kai ga abin da zan masa قال da Allah Umar ya ce da shi عملت سلاحي يوم لم يكن عمر فيه kai ne ka ba da izini ga dogarawanka da rundunar ka su ɗau makami a ranar da ba a ɗaukar makami ba shi yasa ka taɓa da ba wasu suna cewa damin ma ai da niyya shi hajjaji saboda matsayin da aka ba ɗaru umara ya dame shi an ce kai yi wani abu sai ya shafi ɗaru umara sai kuma yake ganin yaushe kamar shi za a dabaibaye shi a ce zai yana abu sai ya yi shawara da wani shi yasa ya ɗau mataki wato ya umarci waɗansu a cikin yaransa a ɓoye cewa mutumin nan ku san yadda za ku ko a ɗan sa masa makari Allah.
ya zama wani mai goma to kana yadda kuma zai zai shige shi to a to a ƙarshe ko haka shi alamu umar ne ya mutu ko dai ƙarshen hijira ta saba'in da uku ko ko bakon hijira ta saba'in da uku
وأدخلت السلاح الحرام ka shigar da makami cikin harami ولم يكن السلاح مثال ba a shigowa da makami harami
لا بد من يعقوب على حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن بن العاصي عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن hajjaju عمر abu yusuf gwamna ya shigo da abdullahi umara وأنا عنده a ina wajen abdullahi umara فقال ya ce كيف هو ya yi kara je فقال sai abdullahi umara ya ce ai na samu sauki فقال sai ya ce Ban asaba ka.
ya ce wai ne ya taɓa ka
قال sai abdullahi umara ya ce أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يؤمن به la la hilu fi ya anhu wanda ya umarni da cewa a ɗau makami a ranar da ba daidai ba ne bai halatta a ɗau makami ba shi ya taɓa
yani ne yana hajjaja nufin shi hajjaji yana nufin hajjaji
babu tamkirin lil'idi
Thank you.